الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن السعيد من استدرك على نفسه واستغفر ربه وتاب من ذنبه قال شاعر ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لأفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بأفوك ربي كان أفوك أعظما أيها المسلمون تذكروا قول الحق تبارك وتعالى واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقوله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وأمر نبينا صلوات الله وسلامه إذ يقول إذ يقول الحق تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عباد الله اعلموا بأن ربنا كريم سمى نفسه الغفار ووصف نفسه بالغافر الذنوب وذي المغفرة وفي هذا إشارة وحث للناس على الاستغفار وهو طلب العبد من الله عز وجل المغفرة والستر في الدنيا والآخرة إخوة الإيمان قص الله سبحانه وتعالى علينا عن أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون إليه ونحن أولى باستغفار معشر المسلمين فقد ذكر الله تعالى عن أبوينا آدم وحواء عليهما السلام أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وقال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقال سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إخوة الإيمان إن الاستغفار إن للاستغفار فضائل كثيرة وفوائد عظيمة منها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم قال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون إن من فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة ويرفع العذاب قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إخوة الإيمان الاستغفار يجلب السعادة والإطمئنان ومتاع الحسن قال الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إخوة الإسلام من فوائد الاستغفار أنه يزيد المال والبنين قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في سفيهاته الاستغفارا كثيرا قال صلى الله عليه وسلم والله والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة قال بعض السلف يقول الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار عباد الله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اعلموا واعلموا أن الاستغفار لا بد أن يسحبه الإقلاع عن الذنوب والمعاصي وندم على ما فات وإصرار على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي وتأول إلى الخيرات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يوم مسجرما muna godiya ga Allah subhanahu wataala godiya mara iyaka wanda ya shirar da mu zuwa ga musulunci ya shirar da mu zuwa ga imani ya zaɓe mu mu kasance al'umma mafi alheri al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zaɓen mana littahi guda zaɓaɓɓe manzo guda zaɓaɓɓe muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan ni'ima ya kuma su imani ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah matuka jin tsoro musan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halice mu daga rai guda annabi Adam salam da kuma matashi hawa in ya so kuma Allah ya halici sauran halittu ya kuma su imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana duk wanda wani abu zai hoto daga bakin shi ya tsaya ya la'akari ya diba da kyau ta zamanto magana ce ingantacciya lahiyayya mai kyau kuma yanwa masu girma kusan cewa babu zance mafi kyawo mafi alherin magana mafi gaskatuwar magana shine littafin Allah alkur'ani da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanwa masu imani ku ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro ku yi riko da addinin musulunci igiya ce mai kyakkiya kuma kusan cewa wanda ya samu rabo wanda zai tsira shine mutumin da zai rika larwai na kanshi mi yake aikatawa ina yake zuwa mi yayi wannan shine mai wayo wannan shine wanda zai samu tsira wannan shine mutumin da zai samu rabo a gobe kiyama yan uwa ku nemi gafara ubangiji subhanahu wata'ala mu nemi gafara ubangiji mu tuba zuwa gare shi wani mai hikima yake cewa lokacin da na ji zuciyata ta kekashe ba ta san alheri ba ta aikata aikin alheri ba ta abubuwa masu kyau ya ce kuma sai na diba sama da ƙasa na ga ina zani da wannan zunubi da nake aikatawa ya ce sai na tuna cewa ashe ina da ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda, wanda ya ƙauna a wajen shi ba zai taɓe ba ya ce sai na sanya wannan ƙauna ta Allah mini gafara matattakarawa zuwa ga tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ce amma kuma idan na diba sai ga zunubina sun yawa zunubina sun yi girma ya ce to amma kuma da na diba na kwatanta gafara ubangiji da yadda Allah yake gafara da zunubina sai na ga zunubina karami ne sai na tuba zuwa ga Allah yawan masu girma kada mutum ya sake ya diba cewa wai ya yi zunubi shekaru aru-aru ko kuma ka yi babban zunubi a Allah ba zai karɓe ni ba bai kamata ba zan tuba ba ko na tuba babu amfani wannan wahayin shaidani duk abin da ka aikata Allah zai gafarta maka ko ma mine ne ko da zunubinka ya tole sama tun daga ƙasa idan ka ci astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai da niyya kyakkyawa Allah subhanahu ta'ala zai gafarta maka kuma zai soka ya saka daga cikin bayu nagari tayuma Allah ya sanya wancan zunubin da ka aikata kake ga girman shi Allah ya sanya shi alheri aikin lada fa ulaika badallahu sayiatihim hasanat dan wa masu girma mutum wada Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cewa cikin alkur'ani ku nemi gafara Allah lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai a wata ayar Allah yake cewa ku nemi gafara ubangiji subhanahu wa ta'ala kowa ya koma zuwa ga Allah kuma azaba Allah ta tabbata ga wanda suke mushrikai ne Allah madaukakin sarki ya umurci manzon mu tsiran Allah da aminci tabbata a gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mushi ka nemi gafarar zunubinka da nuzuban mummunai masu imani maza da mummunai masu imani mata ka nema musu gafara bayan Allah kusan cewa muna da ubangiji mai karamci ubangiji mai tausayi Allahnmu subhanahu wata'ala yana ji da mu Allah madaukakin sarki abinda yake so ka ce Allah na tuba Allah na tuba na dawo ba zan sake ba ba zan taɓa yi ba to nan take Allah subhanahu wata'ala zai soka kuma Allah zai gafarta maka zunubanka muna da ubangiji mai karamci Allah ya sa ma daga cikin sunayen shi yace al-ghaffar mai yawan gafurtawa mana kenan muna zunubi muna tuba shi kuma ba zai gaji da gafarta mana ba subhanahu wata'ala Allah ya siffanta kanshi gafir zunub mai yawa mai yawan mai yawan gafurta zunubai kuma zilmagafira shi Allah gafara ma a wajen shi take ɗauka yake yana badawa duk mai son gafara to Allah zai ba shi yadda ka san ruwan sama kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana da gafarfari masu yawa abinda ake so kada mai imani ya kasa a gwiwa duk abinda ka aikata ka tuba zuwa ga Allah abinda ake ni da istighfar yan uwa masu imani shine bawa ya nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gafarta mishi Allah lullube shi duniya da lahira ‘yan wa masu imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabawan Allah karan kansu wanda su ne zaɓaɓɓun Allah su ne Allah ya zaɓa ba sa yin zunubi ma'asumai ne ko da ma sun yi an musu gafara ba sa yi to amma sai Allah ya ce mana suna neman gafara Allah Allah gafarta musu zunubansu to ina ga mu kaga mu ne ya kamata a ce mun nemi gafara Allah idan ya zama to annabin Allah yana neman gafara to ina ga mu mu ne ya kamata mu nemi gafaran Allah dare da rana sahe da marece Allah subhanahu wataala ke ba mu labari cewa annabawan Allah suna ga suna neman gafara suna tuba zuwa ga Allah sai Allah subhanahu wataala ke ba mu labarin annabi Adam alayhi salam da shi da Hawwa lokacin da suka aikata abinda bai dace ba na cin itaciya a cikin aljanna sai suka ce ya Allah muna neman gafara zuwa gare ka ya Allah mun zalunci kanmu idan baka mana gafara ba ya Allah za mu kasance daga cikin tababu hasararru sai Allah musu gafara annabi nuhu alaihi salam yake cewa ya Allah ka gafarta mini da ni da iyayena annabi musa alaihi salam yake cewa ya Allah na zalimci kaina ya Allah ka gafarta mini annabi suleiman alaihi salam yake cewa ya Allah ka muni gafara Allah ka muni baiwa da wani mulki wanda ba za a ba kowa ba bai cancanta da kowa ba sai ni to idan annabawan Allah suna haka ya ba kowa ku bayin masu imani ashe mu ne kamata a ce mun yi istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai Allah na tuba Allah ka muni gafara Allah ka ji kaina shine abin da ya kamata duk mai imani ya yau ta yi saboda kowane ɗan adam tara ne bai cika goma ba za ka aikata aiki zunubi wani lokaci ba kama sani ba ko shaidan ya rinjaye ka ka yawaita astaghfirullaha wa atubu ilai astaghfirullaha wa atubu ilai ƴan uwa masu imani kusancewa istighfari yana da fadala da yawa yana da fa'idodi daga cikin fa'idodin shi Allah zai gafurta maka zunubi kuma Allah zai kankare maka ba gafara kaɗai ba za a kankare a cikin littafinka kamar baka taɓa yi ba an rigai an shahe an goge Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda ya aikata mummuna ko ya zalunci kanshi yazo yace astaghfirullah astaghfirullah zai samu Allah subhanahu wataala Allah mai gafara ne Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai rahama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisin da rawaito daga ubangiji subhanahu wataala hadisul qudsi yace ya ku bayu Allah ne yake kira da kanshi yace ya ku bayu kuna zunubi dare da rana ni kuma ina gafara ko kuma ina da gafara mai yawa komi nake gafartawa inji Allah ba a barin komi abinda ake so bawa mai imani ya tuba zuwa ga Allah yace idan kuka tuba za ku same ni mai gafarar zunubi inji Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da yace astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai za a gafarta mashi zunubin shi koda ya aikata kabira manya manyan zunubai kamar mutun ya gudu a hilin yaki Allah zai gafarta mashi dalilin yace astaghfirullah alali azim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi sai Allah ya ce an gafurta maka an gafurta maka an gafurta maka yan uwa masu girma kusancewa istighfari yana da fadala a kowane lokaci a kowane yanayi kake ka riga astaghfirullah astaghfirullah ko kana kwance ko kana zamne ko kana tahiya ko kana aiki ko kana tuki ko mi kake ko kana noma ko kana kiwo ka riga astaghfirullah kada ka bar bakin kai bushi astaghfirullah wa tubi ilayhi ko kuma in astaghfirullah kada ka tsaya daga nan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ilai kalma ce karama amma abin da yake biyo baya idan ka ka hode ta yana da yawa shine malam sai yake cewa yana kare mutun daga azaba Allah kuma yana daga ma mutun azaba idan Allah ya niyya zai maka azaba an rubuta a cikin lawil mahfuz a cikin kadara to sai zamanto kai kana daga cikin masu yawan istighfari astaghfirullah astaghfirullah sai Allah ce mala'iku a goge shi wannan bawa nawa za a goge shi daga cikin waɗanda za a ma wannan azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita istighfari kamar yadda makaranta annabawan Allah haka suke yawaitawa Allah madaukakin sai yake cewa bai yiwa Allah ya musu azaba ana magana da masu imani sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ba za a musu azaba ba ya rasulallah in dai kana cikinsu to Allah ba zai musu azaba dalilin fadalar daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah kuma ya ce Allah ba zai musu ga ba zai musu azaba ba in dai suna istighfari in dai suna astaghfirullah astaghfirullah ko yanzu idan ya zamanto al'umma tana istighfari jama'a maza da mata manya da ƙanana to akwai azaba da Allah subhanahu wataala yakan kama bayu da su dalilin zunubin da suka aikata sai Allah musu gafara ko azaba na ruwa ko azaba na iska ko azaba na gobara ko azaba ta mutuwa ko azaba ta naƙasa tattalin arziki ko yunwa ko abin da ya kama da wannan maganin shine istighfari kowa ya yawaita istighfari to shine Allah subhanahu wataala sai ya ce ya ma'aiki alaikas salam bai yi wa Allah ya musu azaba in kana nan ko kuma suna yawan istighfari ashe yawan istighfari yana kare azaba Allah yan wa masu girma yin istighfari yana janyo ma mutum sa'ada shine jin daɗi na zuciya da nutsuwa da kuma mutum ya yarda da cewa Allah subhanahu wataala ya karrama shi Allah ya girmama shi yana cikin wani yanayi mai kyau Allah subhanahu wataala yake cewa ku nemi gafara ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku daɗi kaga idan Allah ya ce zai jiyar da kai daɗi ba irin daɗin da ka sani ba daɗi ne iri kala-kala wanda kuma wani ma bai taɓa zuwa a tunaninka ba Allah subhanahu wataala yake cewa kuma Allah zai ba duk wani mai fadala-fadala yana daga cikin fa'idodi na istighfari mu yawaita istighfari shine Allah zai ƙara mana dukiya idan kana da kuɗi Allah zai ƙara ma idan baka da Allah zai baka kuma ya ƙara maka ya daɗa ƙara maka in ka kasance daga cikin masu istighfari Allah zai baka ƴaƴa ko da baka aihuwa ka yawaita istighfari ko matarka ba ta aihuwa kuka yawaita istighfari Allah subhanahu wataala zai ba ku ƴaƴa masu yawa wanda kuma Allah zai albarkace su Allah subhanahu wataala alqur'ani yake cewa ku nemi gafara ubangijinku lalle ubangiji subhanahu wataala shine mai yawan gafara zai sauko muku da ruwa daga sama ruwa mai yawa kenan kaga za a samu tsirrai za a samu abinci za a huta daga yunwa kuma ya ƙara muku dukiya ya ƙara muku ƴaƴa kuma ya sanya muku garakai da lambu da komi kuma ya sanya muku idanun ruwa su rika tahiya rahama ubangiji dalilin mi dalilin istighfari mutum da yawa zai ga cewa kamar astaghfirullah lokacin kadan ne da ya rike wajen hwadi addu'a ce karama astaghfirullah wa tubi ilai sai ga cewa an yawa wannan ta kai ku Allah ma mutum wannan abin to kaga wannan shine abin da bai dace ba mai imani ya sa a cikin tunanin shi ya kamata mu musaltu da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kuma yadda wannan ayoyi da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama yace a gobe kiyama wanda zai samu rabo shine mutumin da aka samu a cikin littafin shi na ladan shi yawan istighfari aka ga wasu safahat fajfaj da yawa da aka bude ko idan an bude istighfari ne to kina kaga wancan laihuka gaba daya ka shahe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni ina gafara Allah a yini ina komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hiye da saba'in a wuni to kun ga shi tsiran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi Allah mushi gafara gaba da baya ko ma'asumi ne baya zunubi in ma yayin wai to ina ga mu kaga kenan mu ne ya kamata a ce bai dace ba bai kamata ba a ce a matsanka na mai imani a wuni ba kai sigafari ba hiye da saba'in to kaga wannan hasara ne kuma Allah ba mu lokaci wasu daga cikin magabata na gari suke cewa shaidan wanda ya dauki alkawalin batar da ɗiyan adam yake cewa na hallaka ɗiyan adam da zunubi sai in sanya su rika aikata zunubi kusan da yawa sun hallaka sai ce amma su kuma ɗiyan adam sai suke hallaka da istighfari kaga kenan ko da shaidan ya hallaka ka ya sa ka hallaka ka yi shirka da Allah ka mutata ma wani Allah ka yi zunubi ka yi kabira to in ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenan kamar ka dirmi hancin shaidan ka hallaka shaidan abinda shaidan baya so ka rika istighfari a shaidan so yake ka nace irin zulubin da kake aikatawa kuma Allah rahmar shi subhanahu wataala da karamcin shi kalma ce karama zulubin ka kuma babba ne amma sai Allah ya kankare maka Allah ya gafarta maka Allah mana gafara ya kuma su imani mu ji tsoron Allah mu ji tsoron wata rana wanda za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai ma kowace rai hisabi abinda ta aikata ba tare da an mata zalunci ba kuma kusan cewa istighfari babu makawa ya zama tilas sai mutum ya bar irin aikin da yake aikatawa kada ka yi zunubi yanzu ka ci astaghfirullah kuma an jima ma da gangan ka sake kuma ka ci astaghfirullah ayi Allah gafurur rahim ne za mu yi abinda mu ga dama za mu yi duk wata ta'asa ai Allah gafurur rahim ne ba haka ake nihi ba ana nihi idan ka istighfari idan ka tuba kakka sake ka koma in dai ba shedan bai rinjaye ka a lokacin da baka sani ba sai kuma ka istighfari amma idan ka maida istighfari saban Allah kayan wasa ka aikata sabo ka ce astaghfirullah goyo ma ka sake ka ce astaghfirullah to ba daga baka daga cikin wanda za samu wannan romo da wannan daraja da Allah yake ba wanda suke masu istighfari malam sai ke cewa kuma ya zama tilas mutum ya bar zunubin da yake yi idan kana saman Allah ka bari kuma kai nadama akan abin da ya wuce can baya wanda ke na istighfari ya yi daidai istighfari ya yi amfani istighfari zai amfane ka kuma ya zama dole yawan masu girma muna ce akan barin zunubai kakka sake ka aikata kada ka bari shaɗan ya rika wasa da kai kada ka bari shaɗan ya kawar da kai daga hanyar Allah hanyar munzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu juya kawunan mu zuwa ga aikata aikin alheri idan kana yin sharri ka tuba ka koma alheri idan kana aiki mummuna ka tuba ka koma aiki mai kyau ya kuma bayo masu girma muna roƙo ji Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ramshe mu Allah subhanahu wataala muke roƙo ya kama da damana mai albarka ruwa mai albarka shimaka mai albarka Allah subhanahu wataala muke roƙo ya kama na zaman lahiya a ƙasanmu da kuma sauran kasashen musulmi Allah subhanahu wataala muke roko ya kare iyakokinmu ya kare sojojinmu Allah subhanahu wataala muke roko ya kare duk wasu al'umma musulmi na duniya Allah subhanahu wataala ya kare musulmin duniya gaba daya Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin ahlul qur'an Allah ya sa mu cikin makaranta alqur'ani Allah ya sa mu cikin ahlullahi wanda suke sune mutanen Allah masu kulawa da alqur'ani Allah ya sa mu daga cikin albarka alqur'ani Allah gafarta mana zunubanmu wannan yanayi da muke ciki na damana ya kamata mu yawata istighfari mu yawata istighfarin zunubanmu mun karanta cewa Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana ruwa mai kyau mai albarka sai Allah ba mu tsirrai masu albarka Allah ba mu aya masu albarka Allah ba mu zamantakewa masu albarka Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin bayu na gari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح حوال المسلمين اللهم أصلح حوال المسلمين اللهم أصلح حوال المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله